نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تابع ما لا yake cewa ina ne ba طيب yace wa rawa hishamu hishamu dastuwa'i an yahya ibn abi kathirin عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء, عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح نعم shima kaga yazo da wani ƙari daban ko cewa ba wanda zan tambaya game da bayina in ba ni ba ba wanda zai tambayi bayina in ba ni ba la as'alu an ibadi ghairi ba zan tambayi wani game da bayina ba su da kansu zan tambaya mai bukata ya gaya mu kamar hada baini wa baina abdi kenan da Allah yake faɗa a cikin Fatiha idan mutum yace yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace wannan tsakani na da bawa na ne da wannan al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi cikin As-Sunanul Kubra hakan nan Ibn al-Qayyim kuma ya inganta shi a cikin littafin shi na Mukhtasarus Sawa'iq قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغري أنه قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نعم أقول لا أنا إن الله لا نعم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس دك معنى سوداني لفظني ألفاظني سكي بمبنتا ما المعنى مجتمع عليها وهو في صحيح مسلم قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبر حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهادة تتبتر وتوثيق na shaida lallai abu sa'id da abu huraira sun ce kuma abu riwaya baya ce na shaida kuma lallai sun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su ya san ba za su ma annabi ƙarya ba suka ce in annabi sallallahu ya ce inna allaha yumhilu hatta idza kana thuluthul layl Allah yakan jinkirta har sai karshen dare ya kasance habita habata ila ila hadhihi dunya ila hadhihi sama sai ya sauko zuwa wannan sama ثم أمر بأبواب السماء ففتحت يي أمرني أبودي قفوف سما فقال هل من سائل فعطي هل من داع فأجيب هل من مستغفر فأغفر له وازي تنبيا أباشي وازي روكا أمسى مشي وازيني مغافرة انغافر تامشي هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مضطر واكيتكن داموا دقنشي إن ياي مشي داموشي هل من مستغيث أغيث أغيثه wake cikin wake neman dauki in kawo mai dauki da agaji fala yazalu zalika makanuhu hatta yatlu al-fajr fi kulli laylihi fi kulli laylatin min ad-dunya sai dai shi isnadun wannan yana da rauni amma hadisin a dunkule duka ya tabbata ya tabbata amma Yunus ibn Abi Ishaq an abihi wato ainihin al-Imam Ahmad yana rauna na wannan riwaya قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد مجاهد بن موس- بن موسى وال- والفضل بن سهل كلاهما قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما كلاهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤ- سؤل يعطى سؤله هل ألا هل من تائب يتاب عليه فقال يا أنبت تائب كو قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن, ش... بن, حمشاد بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل الصفار ببغداد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة لاتنيني من ملكي نيني من ملكي أسوء من يسألني فأعطيه وأزيرك مباشر من يدعوني فأستجيب له وأزيني روكيني ya yi addu'a an amsa mishi man ya stagfiru ni fa'agfiru la fala ya zalu ka zalika hatta ya tulu alfajir قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا yace naji malam Abu Mansur bayan ya ambata mana wannan hadisin ala ithri yani ba'da ba'da shay sai ala ithri bayan ya mana imla'in wannan hadisi al imla'u shine shubce yana faɗa suna rubutawa يقول سيتي سئل أبو حنيفة عنه أن تنبي أبو حنيفة النعمان جمد وانا حديثي فقال ينزل بلا كيف يتي ألا ينا سوكابا تاردا أنبتن جاين ديكي سوكابا بأسان كيفية أغا أبو حنيفة ضد بأتك ما رويتو wato ainihin ruwayoyi irin wannan daga gare shi ba da kanshi an samu wannan daga gare shi wa qala ba'dhum wasu daga cikin mutane suka ce yanzilu nuzulan yaliqu bir rububiyyati bila kayf wasu malai suka ce yana saukowa saukar da ta dace da girman shi rububiyar Allah ai kaga kadaita shi da ayyukan da suke ba wanda ya isa ya tarayya da shi a cikin su to irin aikin dai da na rububiyar Allah ne ba a mai tarayya ciki min ghairi an yakuna nuzuluhu mithla nuzulil khalqi bit tajalli wat tamalli ba tare da wai saukar Allah ta zama irin saukowar bayi ta hanyar yanda bawa ke bayyana a lokacin saukar shi tun kana hango dishi-dishin shi har ka zo ka gan shi ga baki ɗayan shi wata malli da kuma jinkirin isowar tashi aka ga ɗan adam haka yake jirgi in zai sauko haka yake abu mai sauka haka yake to amma shi Allah ta'ala kakka sake ka sanya irin wannan tunanin cikin saukowar ubangiji subhanahu wata'ala li'annahu jalla jalaluhu munazzahun an takuna sifatuhu mithla sifatil khalqi domin Allah wanda girman shi ya daukaka ya tsarkaka daga a ce sifofin shi irin sifofin halittu ne kama kana munazzahan an takuna dhatuhu mithla dhawatil khalqi kamar yanda yake ya tsarkaka daga a ce zatin shi yayi kama da zatin halittu famaji'uhu wa itiyanuhu wa nuzuluhu ala hasabi ma yaliqu bi sifatihi min ghairi tashbihin wa kayf da saukar Allah zuwan Allah da wato itiyanin Allah sakkowar Allah duka gwargwadon abin da ya dace da sifofin shi na girma ne babu abin da yake shiga ciki na kamantawa ko kuma tambaya akan yaya yake yin wannan abu وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد ibn Khuzaima imamul a'imma rahimahullah yake cewa allazi sannafa cikin littafin da ya rubuta yace wa sami'tuhu min hamilihi abi tahirin rahimahullah ta'ala as-sabun yace kuma na saurari wannan littafin na ruwaito shi daga wanda ya jiyo daga malam malam Abu ibn Khuzaima wanda sunan shi Abu Tahir rahimahullah babu dhikri akhbari akhbarin thabitati sanadi na'am bayyib gashi nan ya faɗa ma ban kalli ya ce nan ya kawo min hafidihi to za kuskure ne abinda ya fi dacewa a ce hafidihi ba hafidihi ba a hassan yanan daga jikan ibn khuzaima shi ne hafid hafid shi ne ibn libni ko ɗan ɗa shi ne hafid shi kuma ɗan ɗiya shi ne asibiti kaga a larabci jika kawai jika a hausa amma a larabci jikan ɓangaren ɗa daban ɗan ɓangaren ɗiya daban wannan asibdu wannan kuma alhafi kenan jikan ibnu khuzaima shine abu tahir yace yaji daga gare shi ya kulla babi cikin kitabut tauhid cewa babu zikri akhbarin thabitati sanadi rawaha ulama'ul hijaz wal iraq fi nuzulir rabbi ila as-sama'i ad-dunya kull layla wanda malaman hijaz da na iraq sun ruwaito waɗannan hadisan da suka zo akan saukowar ubangiji zuwa saman duniya a kowane dare min ghairi sifati kaifiyatin nuzuli min ithbatin nuzuli nashhadu shahadata muqirrin bilisan min ghairi sifatin kaifiyatin wato ba tare da sanin sifar kaifiyar annuzul na saukar shi ba ma'a ithbatin nuzul amma fa tare da tabbatar da eh yana saukowa din نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول mun shaida da hakan shaidawar mai tabbatarwa da harshen shi mai gazgatawa da zuciyar shi wanda ya sakankance da waɗannan labarai da suka zo da ambatan saukowar Allah min ghairi an nasifal kaifiyata ba tare da mun siffanta yanda yake saukowa ba li'anna nabiyyana sallallahu alaihi wa sallama lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila sama'id dunya domin annabin mu sallallahu alaihi wa sallama bai bayyana mana kaifiyar yanda ubangijin mu mahalicin mu ke saukowa zuwa saman duniya ba wa a'lamana annahu yanzilu amma ya sanar da mu cewa yana saukowa wallahu azza wa jalla walla nabiyahu bayana ma bil muslimina ilayhi alhajatu min amri dinihim Allah ta'ala ya jibunta wa annabin shi bayanin abinda musulmai ke da bukata na al'amarin addinin su da abinda ga annabi bai ce komai akai ba baka da bukatar shi fa nahnu qa'iluna musaddiquna bima fi hadhihi al-akhbari min dhalika za mu faɗa za mu gazgata duk abin da hadisai suka zo da shi na wannan min zalikan nuzuli cewa Allah zai sauko yana saukowa ghaira mutakallifina lin nuzuli bi sifatil kayfiyya ba tare da muna kirkiro ma wannan saukowar sifar yanda ake yi ba idin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama lam yasif kayfiyatan nuzul tunda dai annabi bai bayyana mana yanda yake saukowan ba mu kuma ba mu san yana sakowar ba sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ba za mu yi ƙari ba ba za mu yi riga malam masallaci ba iya abinda annabi ya zo da shi shi za mu yi riko da shi قال أبو عثمان أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو محمد السيلاني وقال حدثنا علي بن الحسين الجنيدي, الجنيدي قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وقال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله قال وأخبرنا الحاكم رحمه الله أنه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة, عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمع سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم ذلك قالت يوم عرفة أي من جاء الله هنا سكوا أين عرفة عشية عرفة da wannan isnadin wasu malamai na raunata irin shi saboda makhrama ibn bukair ibn abdullah ibn al-ashaj daga baban shi wasu suna cewa wijada ne to wani abu da ake kira wijada cikin ilmul hadith idan ba kai tsaye ya ji daga baban ba ya duba cikin littattafan baban ne yake riwaya daga baban nashi amma ala ayyi hal hadisin hasan ne au sahihun li ghairi قال وروت عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النهار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة وينزل أرزاق السنة ويترك أحدا إلا لا ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا daga jin shiga san bai inganta to yana saukowa a wato rabin sha'aban mun ambaci lailatul nisf ko cewa mun ji magabata suka ce a wazancan wani daren rabin sha'aban ba kowace kowane dare yana saukowa sai to a wannan daren Allah yake gafarta wa mutane da adadin yawan gashin awaki shine bi adadi sha'ari ma'iz bani kalbi adadin yawan gashin awakin banu kalbi kabila kabila ce su kutub wace adadin yawan gashin kanawa ko gashin katsinawa misali ko gashin sakkwatawa an fahimta gashin dabbobin sakkwatawa amma dai bai inganta ba wa yaktubu alhajj yana rubuta duk wanda za su yi aikin hajji a wannan shekara wa yunzilu arzaqas sanati yana saukar da duk arzikin da zai sauka a wannan shekara ba wanda zai kyale bai yafi mai ba sai dai wanda yake mushriki ko mai yanke zumunta ko mai saba ma iyayen shi ko mai yin gaba ko mushahina ba bai tabbata ba kuma ba laisa azizan ala Allah subhanahu an ce hadisi kaza bai inganta ba yazo da wani abu na girman Allah ba ana nufin matsayin Allah bai kai shi ba ana nufin riwayar dai wannan ita bata tabbata amma Allah yana da matsayi da girma da daukakan da babu kamar ba shi da adadi kuma da zaka iya gane قال اخبرنا ابو طاهر بن خزيمه jikan wancan kenan kaje nan takwasu yace qala haddathana jaddil imam kenan dai can hafid din ne ko قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حا قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام الدستوائي حا قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد وليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير وأن حاء حاء تحويل السند كينا wato isnadin yake juyawa ya ji ta hanyar wani daga wani kuma dai ya ji ta hanyar wani daga wani kuma ya ji ta ana son kasratul mashayikh ya zama malaman ka suna da yawa kuma sai ga alfahari yake shi bai da malami a garin nan to ai ka ce kai ilimin ka ba na ba na kwarai bane ke ai ana sanin ingancin ilimi ta hanyar sanin ta gurin waka ziyo shi eh ta gurin waka ziyo shi magabata mutum ya zo ya fara karatu sai a ce sammula na rijalaku su waye malaman ka karanto su muji daga nan ita ha'un ma'anarta tahwilu sanad ma'ana juya isnadi kenan ya ji daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa ga wani malami sannan kuma ya ji ta hanyar wasu malaman zuwa ga wancan malamin kenan ya ji ta hanyar ɗaliban malamin mabambanta aiwa shi ne wannan ha'un na'am yake cewa an hilal ibn abi maimunata an ata ibn yasarin qala haddathani rifa'atu ibn arabata al-juhani ha قال الإمام وحدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من كتودة مكة ترد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم sai mutane suke ta neman izinin annabi sallama yana ba su izini musa annabin ana gurin shi ba a fita sai da izini innamal wato Allah ta'ala yake cewa innal innal ladina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم to da haka sai suke ta neman izini wanda ya ce yana da bukatar kaza annabi ya ce je ka ina da bukatar kaza annabi ya ce je ka sun san ba zai hana ba amma sai sun nemi izini biyayya kenan saboda haka sai yake cewa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma balu shaqqi ash-shajarati alladhi lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaykum min ash-shaqqi al-akhar yace me yasa wato kwari ko kuma kogo na itan da yake kusa da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fi jin haushinku akan kogon da ba wannan ba fala yura min alqaumi illa bakiya rafa'a yace ba wanda zaka gani cikin mutanen nan face shi kaga yana kuka nabi yace kogon itan yana jin haushinku kuma inda annabi ke zaune jikin shi sai suke ta kuka duk wanda kawai ga kuka yake qala yaqulu abubakar as-siddiq sai abubakar ya fara magana radiyallahu an innal ladhi yasta'dhinuka ba'daha la safih sai duk wanda ya ƙara neman izinin ka bayan haka to lalle wawa ne ma'ana kamar neman izinin yayi yawa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kogo ko tsagon icen da annabi ke kusa da shi ma yana jin haushi sosai fiye da ba wanda ba wannan ba kenan icen da kanshi yana kishin an takura ma annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na annabi na so ya huta wannan yace zan je wato ana so a dinga duba halin da mutum yake ciki da wada'in da yake ciki ina fata an gane فقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يميكي فحمد الله وأثنى عليه يي يبود جنجنا قال الله خطبة الحاجة كنا قال إن الحمد لله نحمده ونستعين ذا أبودي بياني أنا فارا وادا إتا كما حديثي سنونا أكوانا أبو دي تارا متان ko daurin aure za a yi ko ma ka je ganin wadda za ka aura ne aka ce to me ya kawo kamalan a gaban babanta sai ka ce to innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'am التي خطبة الحاجة وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيدي annabi zai rantsuwa sai ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa ashhadu inda Allahi ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddidu illa salaka bihi fil janna na rantse da Allah zan tsaya shaida a gurin Allah babu ɗaya daga cikin ku wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe sa'an nan ya kamanta shine thumma yusaddidu ya kamanta bin dokar Allah face sai Allah ya tafi da shi hanyar aljanna sakamakon haka sai ya shigar da shi aljanna walaqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummati aljannata 70000 bighairi hisabin wala azabin kuma haƙiƙa ubangiji na ya mun alƙawari zai shigar da mutum 70 aljanna cikin al'ummata ba hisabi babu azaba wa inni la arju alla yadkhuluha hatta yu'minu kuma ina tunanin ba su shiga sai sun yi imani kuma haka ne ba mai shiga aljanna sai yayi imani wa man salaha min azwajihim wa dhurriyyatihim yusakinuhum fil janna wanda ya zama na kwarai daga cikin matansu da zuri'arsu zai zauna tare da su a aljanna kusa ake san wato zama da mutumin kirki in ya zamanto a shi mai gida yafi kowa bin Allah cikin gidan ‘ya'yan shi da matan shi su ma dai ‘yan aljanna ne amma kun san ‘yan aljannan ma hum darajatun inda Allah mataki-mataki shi yana can firdausi ƙololuwar aljanna ba zai yiwu a ce su a basu a ƙasa ba in dai sun shigan za a ɗaga su a kai su zuwa gare shi albarkacin kaza kadangare kan sha ruwan kasko shi ne Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahim Allah ya datar da mu to zai iya yiwuwa kuma matar ce ta fi shi bin Allah ko cikin ƴaƴan ne wani ya fi shi bin Allah kila ma dan aikin gida ne gane ku shi mutumin kirki ba a asarar zama da shi ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح قال هذا لفظ الوليد وأن شنو لفظ الوليد بن مسلم qala shaykhul islam as-sabuni yake nufi dama mun ce cikin alqab din shi akwai shaykhul islam ko qultu sai nake cewa falamma sahha khabarun nuzuli anir rasul sallallahu alaihi wa sallam aqarra bihi ahlus sunnati wa qabilu al-khabara tunda dai ya tabbata labarin cewa Allah yana saukowa a ƙarshen dare a kowane dare to ahlus sunna wal jamaa sai suka karbi wannan hadisin suka yadda da shi wa athbatun nuzula ala ma qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da wannan sakkowar da Allah yake a bisa yanda Allah yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحاله بس تبا قدرن كمن تألا دا سأكر هالتو كو كما قطن تسفوفن ألا دا سفوفن هالتو با saboda sun san da cewa la sabila ilaiha bihal bayan da za a yi akai zuwa ga sanin kaifiyar sifar Allah ta'ala ta kowane hali wa alimu wa tahaqqaqu wa i'taqadu anna sifata Allah subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatal sifatil khalq kama anna dhatahu la tushbihu dhawatil khalq ta'ala Allah amma yaqulu al mushabbihatu wal mu'attilatu 'uluwan kabira wa la'anahum Allah la'nan kathira Allah ya ɗaukaka ya girmama daga abin da masu kamanta shi da masu kore mushi siffofin shi suke yi ɗaukaka mai girma kuma Allah ya la'ance su la'anta mai yawa amin قال وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره شيني ببن مالا من قرن بخارى أزامني شقرن سؤال الإمام البخاري بلا مدافعة با وندي يتنكو لأونا مغانا وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني ينا تكن من يمن ينطالبا محمد بن الحسن الشيباني طالبا أبو حنيفة كينا قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروة عبدان إيه دمك سني وانا سكن شيوخ البخاري wanda babban malami ne a garin Marwa ya kulu sami'tu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani sahibu Abi Hanifa kin ya kulu qala Hammad ibn Abi Hanifa Hammad ibn Abi Hanifa dan gidan Abu Hanifa qulna li haula'i yace mun ce ma wa'innan ka san wani lokaci baka lawwasa bakinka da ambatan sunan dan bid'a yako yace mun ce masu Jaham ibn Safwan ko mun ce ma wasu Bishrun al-Marrisi ko wani abu makamansa sai yace mun ce ma wa'incan kenan ba sai an faɗi sunansu ba tahqiran lahum dan kaskantar da su ko kira su ma yara sai wannan yaran duk girman su kuwa sufyan ya ce al-akabir hum ahli sunnati wal jamaa manya su ne ahli sunna ko da shekarun su kananu yara kuma su ne yan bid'a duk farin gemu su bid'a ta dankwafe darajar su asali farin gemu abin girmamawa yana cikin wato khisal masu girma na musulunci ikramu dhishaybatil muslim ma'abocin furfura musulmi ka girmama shi ana mutunta shi amma in ya zama bai batar da mutane fa in ji mata suka ce kunyan mara kunya asara bai girmama sunna ba ya zaka girmama shi bai girmama annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zaka girmama shi wani karambanin zai kai ka abin da ya hada ya raba sunna ce ta ce a girmama shi sai ya watsi da ita وإياكم قلنا لهؤلاء مكتم وإن أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يا ذاك يد فدن الله ubangijinka zai zo shi da mala'iku sau sau qalu sai suka ce ammal mala'ikatu fayaji'una saffan saffa su je mala'iku mun yadda za su zo sau sau kaji fa da aya daya amma sun yadda da wani bangare ba sai da wani bangare suka ce wa ammar rabbu amma shi ubangiji ta'ala fa inna la nadari ma uniya bidhalika ko ma ana bidhalik ba mu san me yake nufi da waja'a rabbuka ba amma dai mala'iku za su zo sahu sahu wala nadari kayfiyata maji'ihi ba mu san yaya zai zo ba yace an ba mu san ya zai zo ba amma dai zai zo din su suka ce a ba zuwa zai yi ba kai wani abu ne daban ikon Allah fa qultu lahum sai na ce musu inna lam nukallifkum an ta'lamu kayfa kayfa maji'ihi ba mu tilasta muku sai kun san yaya yake zuwa nan ma akwai mimu kaifa kaifa ji'ati ko ji'ati haka nan ba mu ce lalle sai kun san yaya zai zo ba walakin na nukallifukum an tu'minu bi maji'i kai abinda muka ce dole ku yarda shine ku yi imani cewa zai zo din tunda shi ya bada labari ara'aytum man ankara anna al-malika yaji anna al-malaka yaji'u saffan saffa ku bani labari da mutun zai yi inkarin cewa mala'iku za su zo sau sau ma huwa indakum me matsayin shi qalu kafirun mukazzib jarne ne ya ƙaryata Allah Allah ya ce mala'iku za su zo kuma yace ba za su zo ba qultu sai na ce musu fakadhalika in ankara anna Allah subhanahu la yaji'u fa huwa kafirun mukazzib to wanda ma ya ce Allah ba zai zo ba to shi ma kafiri ne ya karyata Allah ai cikin aya ɗaya ne aka ce waja a rabbuka wal malak iska ce wanda ya karyata zuwan mala'iku ya kafurta to wanda ya karyata waja a rabbuka ba shi ma ya kafurta eh da abin da ya kashe dan akuya zai kashe dan tunkiya kashin kowa kashi ne قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول قال لك, قال لك الجهمي إذا قال لك الجهمي أنوان الأنبياء آمي بن جهم بن صفوان ما سكوري ما ألا صفا يتيمك إنا لا نؤمن برب ينزل إلى مكانه سبحان الله ينزل على مكانه da zai ce mu ba ma yi imani da ubangijin da yake saukowa daga gurinsa fakul anta kai ka ce ana uminu bi rabbin ya fa'alu ma ya sha tuni na yi imani da ubangijin da yake aikata abin da ya gada kai tun da za ka samu allah doka ya yi abin da kake so ya bar abin da ba ka so ka je ka bauta ma irin allahnka amma ni allah na na yi imani da shi tun da yana yin abin da ya ga dama duk abin da ya ce ya yi na yadda duk abin da ya ce zai yi na yadda kawai shi kenan kowa ya rike nashi cina kan cinawa ba ruwa bane inji mata mawqif as-salaf min hadhihi al-akhbar mas'ala ta bakwai me matsayar magabata a cikin game da wa'annan hadisai وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر وتصفركم الرؤيا جنن الله رانا القيامة إتما معتزلة سنسابة معتزلة سكتباء جنن الله دنيا للاهرة su kuma sufaye hulatul mutasawwifa suka wuce iyaka wani sufin ma ya ga dama ya ce jiya ya ga Allah kuma ya ga dama ya ce ma kiri da muzu ya ga Allah kiri da muzu to me cewa ma Allah ya shiga cikin jikin shi me cewa ma fil jubbati illa Allah me cewa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wala hawla wala quwwata illa billah yace al abdu rabbun war rabbu abdun ci bawa Allah ne Allah bawa ba haula wala quwwata illa billah babu wani kafirci da ya wuce wani to kaga wa'intan sun wuce iyaka wa'innan sun yi sakaci ahlu sunna ya suka tsaya tsaka tsaki kun fi umurika kulliha mutawassitan adlan bila naqsin wala rubhan cikin dukkan al'amuran ka ka zama tsaka tsaki ka a same ka da zakalkalewa ka a same ka da sakaci amma ka tsaya tsaki tsaki wato ainihin tsaka tsaki eh to ahli sunna wal jama'a me mawqifinsu akan wannan hadisin cewa Allah ta'ala annabi sallama ya ce za ku ga ubangijin qur'ana alqiyama kamar yanda kuke ganin wata a daren 14 fa qala rajulun fi majlisihi sai wani mutum ya fada a majalisin shi ainihin wato Yazid ibn Harun yace ya aba Khalid ma ma'ana hadha alhadith me ma'anar wannan hadisin ya ce faghadiba wa harida sai fushi ran shi ya ɓaci aka ce harida wato shiddatul ghadabi kenan wa qala ma ashbahuka bi subayr ma ashbahaka bi subayr kaga siga ce ta'ajjubiyya ma ashbahaka bi subayr kana matukar kama da subayr subayr al-ghatfani shine wanda ina ga aka aka rataye shi a lokacin Hisham ibn Abdul Malik domin ba kadari yana da aqida ta cewa babu kaddara shi kawai ba da imani da kaddara ba gabaki da Umar ibn Abdul Aziz ya mai nasiha karshe dai ya ya bujire to karshe rataye shi akai to sai ce kana kama da da Subayq afwan Subayq wannan shine mutumin da Sayyidina Umar ma tun zamanin Umar akai shi ma mai tambayoyi ne na ƙure a cikin abin da ya shafi sifofin Allah da haƙƙin Allah sai da umar ya tafka mai kashi na ga zai kawo ƙadiyya da ya ce ka fi kama da subai wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bi kuma kana matukar buƙatuwa zuwa ga yanda aka yi masu bai a hukunta ka wailaka kai canka wa man yadri kaifa hada waye isa ya sanya ya hakan zai kasance ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث واي isa ya ketara umarnin da ko al'amarin da yazo cikin wannan hadisi aw yatakallama fihi bi shay'in min tilqa'i nafsi ko ya faɗi wani abu a ƙashin kanshi cikin hadisin illa man safiha nafsahu sai wanda ya kasance ya wawance a cikin ransa dolo ne shi wastakhaffa bi dinihi sai wanda ya kasance ya raina addininsa إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه in kuka ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi shi kakkui kirkira kakkui bid'a fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum wa in lam taf'alu halaktum domin idan kuka bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku gardama a cikin sa ba to za ku kubuta amma idan ba ku yi hakan ba to za ku halaka sai malam yace wa qissatu subayghin alladhi qala yazid ibn haruna lis-sa'ili ma ashbahaka bi subayghin wa ahwajaka ila mithla ila mithli ma fu'ila bihi qissar subaygh din nan zai kawo ta wadda yazid ibn harun yace ma mai tambaya kana da matukar bukatuwa wato kana matukar kama da subaygh kuma kana da matukar bukatuwa zuwa ga ama yanda akai mushi don ladabtarwa هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سبيغ عن سبيغ التميمي wannan tamimi subaiq at-tamimi ata amiral mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yayi kuskure bai san manya ba a musa haka yazo gurin sayyiduna umar fa qala ya amiral mu'minin akhbirni an adh-dhariyati dharwa qala hiya ar-riyah me ma'anar wadh-dhariyati dharwa da Allah ya rantse da ita sai ce iska ne ake nufi walaula anni sami'tu rasulullahi sallama yaqulu ma qultu badan Allah badan naji manzo sallama ya fassara da haka ba bazan gaya ma ba qala fa akhbirni ani alhamilati wiqra Allah ce wal hamilati wiqra masu daukan nauyi girgije kenan qala hiya hiya sahab shine girgije da ke dauke da ruwan sama walaula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultu bayan naji annabi ya faɗa haka ba bazan faɗa ba inji umar qala fa akhbirni ani almuqassimati amra malaiku ke qala almalaika masu rarraba al'amari da sakon da Allah yake aiko su da shi na rahama ko azaba ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت قال فأخبرني عن الجاريات يسرى wannan saurin ido gare قال هي السفن jirage masu tafiya cikin jirgin cikin ruwa ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت ba tambaya ce matsala ba manufar da ta sa yayi tambaya ta'annuti ne قال ثم أمر به sannan sayyidina Umar yasa fa duriba 100 sautin aka mai bulala 100 ثم جعله في بيت يسا shi a cikin wani gida aka killace shi hatta idza bari'a da ya warke kanshi sai da aka mai ƙwaryen molo da aka tabka mai kashi kan duk ya faffashe aka sa shi a gida ya warke aka ƙara zuwa da abihi ya ce a zo da shi thumma duriba mi'ata sautin ukhra aka ƙara mai bulala ɗari ai babu gagararre sai bararre ko thumma hamalahu ala qatibin sannan ya ɗauke shi a saman wato ainihin a sirdi na katako abinga jaki da ake mai sirdi wanda babu shimfiɗa katakon duk ya goge mai mazauni tun daga garin makka tun daga garin madina ya tura shi har ƙasar iraq a ƙasar yaman afuwa akan wannan jakin a gwara ya tafi a ƙasa wa kataba ila abi musa al-ash'ari an harrim alaihi mujalasatan nas ya rubuta ma abu musa al'ashari shi ne shugaba a yaman a lokacin ka haramta mai zama da mutane daga an ɗaura mai cutar lamisasa ba kan wanda ya zauna da shi ko aboki ko ɗan'uwa ko makoci da ya zauna ka tashi da ka zauna in ka gan shi ka tashi ka ba shi gudu falam ya zalka zalika haka ya ci gaba da rayuwa hatta a ta abu musa al'ashariya sai da ya zo gurin abu musa al'ashari shi su bai fahalafa bil aimanil mughallada yayi ta rantsuwa da rantsuwa mai nauyi ya rantse da Allah ya rantse ma yajidu fi nafsihi mimma kana yajiduhu shay'a cewa kan shi yanzu ba wani abu da ya rage mai cikin wannan bid'ar da hayaniya dattawa ce dan bid'a samun guri ne a wata riwaya da sai na Umar ya samu irin reshen dabinan nan ya samu ai ce a fudda mai rawani aka aske mai kan aka mai kwalkwabo ya dinga zabgar shi kan najini ƙarshe ya ce ma amirul mu'minin ya ce ya amirul mu'minin ya ce dakata in kunta turidu qatli faqtulni in kashe ni kake so kashe ni in huta amma in shirya kake so nayi na shiryu na tuba in kunta turidu ghayra dhalika faqad nafida alladhi fi ra'si daka sai da yayi rantsuwa fa kataba ila umar yukhbiruhu musa al-ash'ari ya rubuta ma umar yake bashi labari fa kataba ilaihi ma ikhaluhu illa kar sadaka umar ya rubuta mai cewa bana tsammanin face gaskiya yake mana ina tsammanin da gaskiya yake ya tuba ne khalli bainahu wa bain mujalasatin nas bashi ya dinga zama da mutane daura ma cutar rashin zama da mutane ba karama ukuba bace dan adam sai da ɗeba kewa wa ce ba wanda zai zo gurin ka وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب أنه قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان khiltuhu ibn zur'a khiltuhu ibn zur'ata yuhaddithu an abi yace ina tsammanin ibn zur'a ya bada labari daga baban shi qala ra'aytu subayg ibn islim bil basra naga subayg a kasar basra ka annahu ba'irun ajrab kai ka ce raƙumi ne shi mai kazuwa kaga ba mai rabashi yaji'u ila al halq zai zo gurin halka ta majalisi kamar majalisar fira fakullama jalasa ila qaum ila yaji'u ila al-hilaq jam'i yakan zo halka halka ta mutane kowanne da majalisar su ga ta yara ga ta manya ga duk inda yazo mutane na zaune la ya'rifunahu in basu san shi ba nadahum ahlul halqatil ukhra wa in can yan majalisan sai su kwala musu kira azamatu amirul mu'minina wallahi eh ku yi hattara amirul mu'minina da gaske yake ma'ana azamatu amirul mu'minina uqubar amirul mu'minina umar da yace duk wanda ya zauna da shi zai mai uquba ce to uqubar sayyiduna umar fa kun san halin shi da shi ba wasa wa ashadduhum fi dinillahi umar kenan وروى حماد بن زيد عن قطن شي مكا كرنتا كو آه وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له سبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب كنت عند يزاقلوا أن شبهر ينا دوسل التتفين أرنم بايا فجعل يسأل عن مشابه متشابه القرآن سيكي تتنبيوي أكن wasu abubuwa na alkur'ani da ba kowa ya san ma'anarsu ba fa balagha zalika umar hakan ya zo ma umar fa ba'atha ilayhi ya aika wa qad a'adda lahu arazinan nakhl alhalin ya tanada mishi irin tushe tushe na dabino wanda an fidda dabinon sai tsabgar ta rage falamma dakhala alaihi jalasa da ya shigo ya zauna fa qala man anta qala ana abdullahi subayh sani ne bawan Allah subayh qala ana abdullahi umar Allah ba naka bane kai kadai ni ma ni ne bawan Allah umar ثم أهوى إليه سنة عمر يدم قوش فجعل يضربه بتلك العراجين يدنق باش بولا ليشي لو إنن وترسى ندبينه فما زال يضربه حتى شجه يقشي بينا بقنش هسيد يجيمي تيو أكي فجعل الدم يسيل على وجهه جن يدنق قرارا أبسكش زي كي باب التوسعي كيف كسنبا ندى دم بدأ أيكي بي وما قاش أنت مكيش أياتوبا فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي يا إسحاق duk abin da nake ji a raina na wannan shiriri tattata da ma gata ne da samun guri قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع الإمام مالك من مالكية دي دا أكيتشو yace kashe dinku da bid'a a tirdinku a hirdinku ko da bid'a qila ya abdullah ya aba abdullah kace me ya kai abu wamal bid'a menene bid'o ba Allah lokacin ba ma su san bid'a sunna kadai suka sani yace menene bid'a qala ahlul bid'a alladhina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat-tabi'un yace yan bid'a sune waɗanda suke magana cikin sunaye da sifofin Allah da cikin maganar Allah da ilimi da kudurar Allah ba sa iya yin shiru akan abin da sahabbai suka yi shiru ma'ana suna magana kan haƙiƙanin kaifiyar waɗannan abubuwan da suka shafi Allah shi ko sahabbai ba su yi wannan binciken ba duk da isnadin yana da rauni abu abdurrahman sulami da ke akwai abu abdurrahman sulami cikin isnadin kamar yadda ya zo daga abu ismail al-harawi a cikin dammu al-kalami wa ahli قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء الإمام الشافعي يتي والله غارباوا يقمتي ما يحدو دا الله دا كون زنبي إن دي باب شركة أكن يحدو دا الله ينا دم بدعا غارا يحدو دا الله المسأيم مزناتي الله كسريم أمسأيم مشاين جيا أمسأيم مكريتي أمسأيم koma menene akan je ya haɗu da Allah yana da bid'a domin shi faɗan bid'a cin gyaran annabi yake yi tuhumar annabi yake to annabi bai iya ba shi ya iya ga wanda annabi yayi sai ce a wannan bai yi ba ga wanda yafi kaji wanda yace salatul fati ta shige wa salatul ibrahimiyya nisa ba kusa ba yana nan wani dan daga dan dan bauchi wai salatul fati ta fi salatul ibrahimi ta shige mata bau tunda tashanci ne abun tashanci ne ai kwaye dura mai akai ai dura mai akai ai gwara kwaya irin waccan da za a daura mutum da kwaya irin ta bid'a mala kwarai kuwa don wani gwara ya haukace ma alƙalami ya sauka a kan shi da ya zo ya taɓanna a cikin addinin Allah salatin da annabi ya koyar da wahayin Allah tunda sahabbai cewa suka yi mun san yanda zamu ma sallama tunda an ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa kaifa nusalli alayka to ya zamu ma salati sai da yayi shiru alamar ana mai me wahayi sannan yace qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad zuwa ƙarshen wannan salati jibrilu ya kawo shi da emblem din shi daga Allah wani ya ce salatin da aka yi mafarkin shi wai ya fi na manzan Allah bal ma an ce daidai yake da sauka ƙur'ani sau dubu shida in a duniya ba wata ƙarya da ta isa ta rusa ƙasa ta ruguzo sama sai wannan ta isa ta kai in ba don kariyar ubangiji subhanahu wa ta'ala walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawat ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا to yace da ka hadu da Allah da bid'a gwara ka hadu da Allah da kowane zunubi amma banda shirka dan ita kakkatce ita karshe ce قال اخبرني ابو طاهر قال حدثنا ابو عمرو الحيري حيري قال حدثنا ابو الازهر قال حدثنا قبيصه عن سفيان عن جعفر بن برقان انه قال سال رجل عمر بن عبد العزيز الخليفه العادل an shay'in min al-ahwa ya tambaye shi game da wani abu na bid'a fa qala ilzam din as-sabiy fil kuttabi wal a'rabi wal hu'amma siwa dhalik yace ka luzumci addinin yaron da ke makaranta allo qulu wanda shi kaga ba abin da ya sani illa wannan bakin da yake hadawa to gwara wannan sai fitrar shi ta ya san da cewa dai Allah ta'ala shine abin bauta to gwara ka da Allah da wannan addinin baka shiga binciken da zai batar da kai ba sannan gwara kaɗu da Allah da aƙida irin ta mutumin ƙauye mutumin karkara shi dai ya san Allah mahalicci an fahimci wannan ya ce walhu an masu wa zalika kau da kanka daga abin da ba wannan wato kamar ya zo tambaya ne kan turuk da ake bi na falsafanci da mantiki wai gurin gane tauhidi ƙarshe mutum zai rasa tauhidin domin tauhidin falasifa ƙarshe zai kai ka zuwa ga tauhidil khalqi bir rabbi ne kawai wato haɗe tsakanin Allah da bayi la haula wala quwwata illa billah ya gwara ka mutu jahil shine yake nufi قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ su da kansu sun fada fa hanyoyin da suke bi duka gurin gane gaskiya wahalar da kansu suke haka razi ya fada lokacin mutuwar shi yace nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'i alalamin wa balu yace walam nastafid min bahthina tula umurina siwa an jama'na fihi qila wa qalu yace in ka biye ma hankali ka rabu da shari'a to karshe da baibaye ka zai zai kai ka ya baro ni yace duk yawan binciken mu da tarin hujjoji da muke ta kawowa na falsafa da ainihin hikimomin arnan baya da shine wai suke dogaro gurin sanin Allah ka ji banna arnan da a cikin kiristoci ma arna ne irin su bulus ko wanda suka caccanza su wato ainihin bible kafin su ma irin su aristo su aflaton a cikin arna ma arna ne su ya ce to da muka ƙarshe da muka lura kafin mu ankara wadam nastafid min bahthina tula umurina tsawon shekarun da muka yi siwa an jama'a na fiye kila wa kalu ashe kawai labaran katti ne muka yi ta tarawa wane ya ce yaushe aka yi shi ma akwai tantama an fahimci wannan ya ce ɗariƙatul salafi aslamu wa ɗariƙatul khalafi ausa'u wa ashkalu ya ce hanyar magabata ta fi zaman lafiya kaza Allah ta'ala yana da sifa kaza dalili aya hadisi aya hadisi kaga shi kenan ka huta ya ce amma hanyar su 'yan baya masu binciken kwakwab ya ce ta fi faɗi kam akwai faɗi amma wa ashkalu akwai rikici ta ya za ka jefa kanka cikin rikici أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi cikin littafin shi fassara shi shine ka karanta shi ka fassara yanda yake wasukutu anhu da yin shiru akan shi as-sukutu anil kayfiyya yake nufi at-tilawa ma'a i'tiqadi ma'nahu al-haqiqiyya shine yake nufi ka karanta shi tare da sanin me kake karanta ai ko qur'ani ana tilawa tare da tadabburi ne to sunaye da sifofin Allah ai suna da ma'ana suna da fassara amma fassara su shine abin da yake na zahirin ma'anar su ba a kirkiro musu wata ma'ana daban sannan yaya ma'anar take shi kuma wannan shiru zakai kamar yadda magabata suka yi shiru shikenan kawai sai ka zauna dan ba za ka tsira ba sai ka sai ka bi tafarkin su الإمام مالك يتي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da ya gyara farkonsu to farkon al'umma mai ya gyara su wahayi ne kafin zuwan musulunci ‘yan galibinsu ‘yan giya ne galibinsu masu bautar gunki ne suna fada suna rikici suna zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka samu gyaruwa suka samu daidaituwa Allah ta'ala ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha da me ya inqadin su da me ya tsamar da su ya cece su da alqur'ani da sunna to mu ma alqur'ani da sunna kadai shi zai cece mu abin da ya cece su shi zai cece mu an fahimci wannan ai wanda ya bi hanyar da ba ta su ba kuma ya saba lamba قال أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارزة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية يتي يا تنبي ونم دكا مالمي إن جاء الوليد بن مسلم يا تنبي الأوزاعي فقيه faqihu sham babban malamin kasar sham ya tambayi sufyan yana nufin sufyan ibn uyayna wanda shine faqihu faqihu makka ya tambayi malik ibn anas faqihu al-hijaz gabaki daya an ce la yufta wa malikum bil madina dukkan su akan hadisai da suka zo kan sifofin Allah ganin Allah yace ku sake su a yanda suke kawai amir ruha kama ja ta ka salaf suke cewa ce Allah ta'ala yana da hannu kamar yadda ya faɗa ce Allah ta'ala za muminai za su ganshi ranar alkiyama kamar yadda ya faɗa ka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi kamar yadda ya faɗa yana fushi da wanda suka saba mushi da sauran dukkan sifofin Allah amma ba tare da kamanta su da sifar halitta ba kuma karka kore domin shi ya tabbatar ma kansa ba tare da karkatar da su daga ma'anarsu ba domin ya faɗe su da yaran da al'umma suke fahimta na larabci ne don haka da haka za a yi imani da shi قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته الزهري وند شيني شوغبان مالمن زامنين شي كما شيني واتو ainihin عين علماء الأمة في وقته أصل ko cibiyar malintar zamanin shi yace ala Allahi albayanu wa ala ar-rasul albalagu wa alaina at-taslim ya gabata irin shi a baya Allah aikin shi ya mana bayani aikin manzon Allah ya isar mana sallallahu alaihi wasallam mu kuma aikin mu miƙa wuya mu ba mu da kaso gurin tsarawa bi ne kawai namu wa an ba'd as-salaf qadima al-islam la qadamu al-islam la yathbutu illa ala qantarati at-taslim wato kafar musulunci ba ta tabbata sai akan gadar miƙa wuya sai ka miƙa wuya ga Allah sannan imaninka zai samu aminci قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الجنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء addinin nan ya fara yana bako in tsiraru ne ana cewa waɗannan yan ƙananan yara haba ba za su kai labari ba to haka zai dawo a matsayin bako ana cewa kai sun zo da bakon abu ba mu san shi ba wai baka san shi ba to wahayi ake ma ai addini ilimi ne kai karatu kai ma za ka sani an fahimci wannan ai annabi ya ce faɗuba lil ghuraba ma dalla da wannan bakin wanda suke kan sunna kenan wanda ake kyamarsu ake kaza amma annabi sallama yace su ne waɗanda Allah zai taimaka la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansuratun la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a hadisin al-imam muslim qila ya rasulullah wa man al-ghuraba suwaye wa innam baqin qala alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha an-nasa sune masu rayar da sunnata bayan wato ainihin ta mutu kuma suke koya wa mutane wannan sunna duk da wannan hadisin da wannan isnadin yana da rauni kamar yanda akwai ah, shi abu yaqub al-junaini aw hunaini a cikin isnadin ishaq ibn ibrahim kenan wanda imam al-bukhari ya ce fihi nazar an-nasa'i ya ce laysa bi thiqa wanda kuma wannan raunatawa ce mai tsanani a gurin malaman hadisi sai dai makamancin shi ya tabbata da wani lafazi sabanin wannan qala akhbarana abu abdullah al-hafiz qala sami'tu aba aba al-hasan al-karizi الكارزية يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجنب wanda ke bin sunna kamar wanda ya damki garwashin mutane akwai hadisai da suka zo wanda Imam Albani rahimahullahu ta'ala cikin karshen silsila ta al-ahadith ad-da'ifa ya bayyana cewa sun kai haddi na al-hasan li ghairi cewa al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamb wanda ke riko da addini sau da kafa to kamar wanda ya rike garwashin wuta ne inda za ka yi addinin gaskiya sai an zage ka sai an ga cewa ba kai daidai ba sai an fata ka a gari sai an ma sharri sai an amma ya zama kowa naka ne to ka tuhomi kanka ko a duniya ba yiwa a ce kowa naka ne inda za ka faɗi gaskiya wani sai ya tsane ka wani sai ka faɗi ba daidai ba a kan shi so da ka yayi ba daidai kuma baya so ka ce yayi ba daidai ba sai dai kai munafunci ta zama zulwa jahaini ko kuma ƙarshe zulwa jahainin kuma dole a ji haushin nashi sai ashe wani yaudara ta yake ashe munafunta ta yake ridan nasi ghayatul la tudrak ba wanda isa yace kowa ya yarda da shi Allah da kanshi fa mutane sun zage shi tunda sun ce yana da da wannan zagi ne ga Allah subhanahu wataala wallahi law sahiba al insanu jibrila la yaslamu al mar'u min qala wa min qila قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ko da jibrilu kai rayu duk inda zaka tare da mala'ika jibrilu ai kaga karshen nagarta kenan wallahi sai an zage ka Allah da kanshi yahudawa me suka ce yadullahi maghlula sun ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya manzon Allah sallallahu alaihi an zage shi an ce mai kaza an ce boka an ce masihirci an ce waka yake an ce kaza duk da cewa shi shayago ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine ai yake ce masahabai ba kwa mamaki ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatama quraishin wa la'nahu yace fa innahum yashtimuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana muhammad suna zagin abun zagi suna zargin abun zargi ni kuma shayabo ne ko a jikina haka zaka rayu malam Allah ta'ala ya sa mu dace to daka yake cewa wa huwa al-yawmu indi afdalu min darbi as-sayf fi sabilillah wato yace wannan yinin a guri na yafi falala fiye da a kashe mutum a tafarkin Allah a sare shi da takobi ma'ana ya zaman tura mutane duk ba sa kan gaskiya kai kaɗai ke kan gaskiya wannan jihadin ya fi jihadin makami da takobi yake ne domin jihadi ne na koyar da al'umma addini shi jihadi na yaƙi da makami in ka yi shahada amfanin kanka zai tsaya amma jihadin karantar da al'umma da yaɗa sunna amfanin zai shafi har bayanka domin athar da tasirin wannan karantarwar taka yana nan da izinin Allah وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق المسروق من أجدع قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به توان دي سنونا أبو تو يكرن تدش ومن لم يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم وان دي سني با تو يتي الله شيني ما في سني فإن من علم أن يقول لا أعلم an ya kula limala ya alamullahu a'lam domin wanda ya san ya ce bai sani ba akan abin da kuma bai sani ba kala azza wa jalla linabiyihi qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin fa inna min alilmi ko yana cikin ilimi mutum bai sani ba yace Allahu a'lam domin Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alayhi min ajrin kace musu bana roƙonku wata wato ainihin lada ko la'ada akan abin da nake yi na addini wa ma ana min almutakallifin bana cikin masu kirkiro abubuwa قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعق- آه المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو عبد الرحمن الضبي قا- عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا yace ina ke ta mai kallo na kura mai ido sosai fa qala innaka latanzuru ilayya nazaran ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil madina na kana mun kallon da a madina ba irin shi kake mun ba fa qala qultu li tu'jiba li ta'ajjubi saboda mamaki na fa qala wa mimma tata'ajjab me yasa kake mamaki qala qultu wa ma halu mal wa ma hala min launuka wa nahala min jismika wa nafiya min sha'rika yace me yasa menene yasa launinka ya canza jikinka ya rame shine wa nahala min jismik wa nafiya min sha'rika gashinka di ya zagwanye qala kaifa law ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri to ya zaka in ka ganni bayan kwana uku kuma cikin kabari na watan a duniya ka fara zagwanyewa ina ga kuma ka shiga kabarin wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq wa qad salat hadaqati ala wajnati lokacin da zaka ga wato hadaqat sune wannan kashin kashin nan na kasan ido lokacin da zaka ga na saman ido ka ya fado a saman kasan ido na ma'ana lokacin da idanu za su zuru zuru su fito wasala min khari fi fi fami sadidan a lokacin da ainihin wato min kharaya a lokacin da karan hanci na kofofin hanci na guda biyu za su dinga fitar da ruwan kurji zuwa bakina kuntali ashadda nukratan a lokacin ne zaka fi mun kallon mamaki قال حدثني حديثا قال حدثني حديثا كنت آه نعم حدثني حديثا كنت تحد كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس كبان لابارن حديثا da kake gaya min daga ibnu abbas qala qultu sai nace حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya bashi hadisin daga abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qala li kulli shay'in sharafun wa ashraful majalis mastaqbila biha alqibla mafi komi na da guri mai daraja mafi daraja guri shine wanda aka fuskanci alqibla a cikin sa la tusallu khalfa na'imin wala muhdithin ka ku salla a bayan mai bacci ko wanda yake da hadas wa qatlul hayyata wal aqraba ku kashe maciji da kunama wa in kuntum fi salatikum koda kana kuna cikin sallar ku wala tasturul judura, judura bi thiyabi ko ku suturce katanga ko daki da ainihin wato a da, da tufafi ma'ana ka kusa sitara a daki wannan hadisi akwai maganganu kan shi zancen da yafi inganci bai tabbata ba mun gane ko ba laifi sanya sitara ومن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار wanda ya duba littafin dan uwan shi ba da izinin shi ba wuta yake kallo kai nazarin littafin da ba naka ba ba da izinin wancan bai inganta ba ala unabbi'ukum bi shirarikum ashe ba zan gaya muku mafi watsewa da lalacewa cikin ku ba qalu bala ya rasulullah qala alladhi yajlidu 'abdahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu me dukan bawan shi ya hana wato ainihin abincin shi da kyauta ga bakin da suka zo gurin shi wanda yake sauka shi kadai a zangon tafiya saboda kar wani ya roke shi guzuri afala unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum ashe bazan gaya muku wanda suka fi wannan lalacewa ba alladhi yubghidu an-nasa wa yubghidunahu wanda ke jin haushin mutane suna jin haushin sa shi kamar jaba ne cikin al'umma afala unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum alladhi la yaqbalu atharatan wa la yaqbalu ma'dhiratan wanda baya karban laifi kuma baya karban uzuri shi baya laifi kuma ba a mai in an mai laifi ba baya fiya subhanallah la yaqbalu athara baya karban kuskure in yayi kuskure aka ga mai baya karba sanan wala yaqbalu ma'dhira baya karban uzuri in wani yace da Allah abinda na ma nayi ba daidai ba ka yafe mun baya yafewa wala yaghfiru dhanban baya gafarta zunubi afala unabbiukum bi sharrin min dhalikum gaba da gabanta shi ma akwai wanda ya fi shi sharri alladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu sharru ba a fatan alheri daga gare shi ba amintu daga sharrin shi kullun zai iya maka kutun guila ka sake ka sa ran zai ma wani abu dan Allah wannan sharri gare man ahabba an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah wanda yake so ya fi kowa karfi ya dogara da Allah wa man ahabba an yakuna aghna an-nas falyakun bima fi yadi Allah aw thaqa minhu bima fi yadi ghairi ya zama ya fi yadda da abin da ke hannun Allah akan abin da ke hannun wani ko da kana kallon gasu a hannu yanzu zai bani na Allah ya fi kusa wa man ahabba an yakuna akraman nasi falyattaqillah wanda yake so ya zama yafi karamci da mutunci cikin mutane ya ji tsoron Allah inna Isa alaihi salamu qama fi qaumihi fa qala ya bani isra'il nabi Isa yace la la tukallimu bil hikmati inda al juhal fatadlimuha kar ku faɗi maganar hikima gurin jahilai sai ku zalunci hikimar jahilin ba zai gane me kake nufi wala tamna'uha ahlaha fatadlimun kar ku hana ma'abotanta ɗaliban ilimi kenan kar ku hana su ilimi da hikima za ku zalunce su wala tadhlimu wala tukafi'u zaliman bi zulmi kar ku zalunci kuma kar ku rama ma azzalimi da zalunci in ya zalunci ka kai ka zalunce shi fayabtulu fadlukum inda rabbikum sai falalakku ta ɓaci a gurin ubangijinku al'umuru thalatha al'amura guda uku ne amurin bayyanun rushduhu bayyanun rushduhu fattabi'u akwai al'amarin da shirya shi a daidai a bayyana take to ku bi shi wa amurin bayyanun ghayyuhu fajtanibu akwai abin da batar shi a fili take ku nisance shi wa amurin ikhtalaftum fihi fakiluhu lillahi azza wa jalla shahid ke akwai abin da kun yi sabani cikin shi to ku bar al'amarin gurin Allah ta'ala sai a huta wannan halal ne ka bi shi wannan haram ne ka nisance shi wannan kuma ka kasa ganewa ja bakin ka kai shiru faman yattaqa shubuhat faqad istabra al dinihi wa irdihi faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram ina ga mun furabi ko mun furabi to ina ga haka za a dakata kuma ba mamaki da yiwa goban dan yi wata yar tafiya insha Allah ta'ala sai yanda ta kaya dai insha Allah subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نعم نعم